بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أمرة بنت عبد الرحمن أن أخت لأمرة وهي أم هشام بنت الحارث بن النؤمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة لذا اتفق العلماء على مشروعية قراءتها في الخطبة حتى قال النووي والصنعاني رحمهم الله وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة أيها المسلمون وليست هذه العناية منه صلى الله عليه وسلم بها إلا ليجذب قلوب العباد ويردها إلى التأمل والتدبر في الآيات الواضحات البينات وهي الغاية من إنزالها قال السعدي رحمه الله ولأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب فإن تدبر القرآن الكريم هو الوسيلة الأولى لإصلاح النفوس وتزكية القلوب والوقاية من جميع المشاكل وإلاجها عباد الله استمعوا إلى كلام ربكم وتدبروا ما فيها وألقوه إليه السمع لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد يا يوم وانا مسلمي أولنا نجوم أتامو يومنا أشرين تقوس قوة المحرم هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga garin maka zuwa birnin madina tana da shekara 1444 a gida miladiya yau mana 26 ga watan 8 shekara ta 2022 wannan khutuba za ta aiwatar da wata sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin al'imamu muslim ya ruwaito wani hadifi daga ummu hisham bint al-haritha bin nu'man take cewa ban ɗauki suratu ƙaf wal ƙor'anil majid ba ban haddace wannan sura ba sai daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda manzan Allah yana karanta wannan sura a duk ranar juma'a a kan mimbari da wannan malamai suka yi ittifaƙi cewa ya halasta a karanta suratu ƙaf a khutuban juma'a a ranar juma'a har al'imamun nawawi da shi da al'imamun san'ani suka tafi akan cewa ma mustahabbi ne a duk ranar juma'a liman ko dai ya karanta suratu qaf ga baki ɗayanta ko kuma ya yanki wani sashi a cikinta ya karanta ma mutane amma malamai kamar al'imam a shaukani a cikin naul alƙawar ya yi bayanin cewa ba lalai sai suratu qaf ɗin nan ba duk da kasancen ita wancan sahabiya ummu hisham ta ce a duk juma'a manzon Allah ke karantawa to amma kuma akwai waɗansu hadisai ingantattu waɗanda suka zo suka yi nuni akan manzon Allah ya karanta waɗansu ayoyi kuma ba su wata qaf ɗin ba kamar hadisin da al-imamu ibnu majah ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul mulk tabarakallazi biyadihi al-mulk ya karanta gabaki ɗayanta a kan mimbari sahabin ya ce yana karantar da mu ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a kanmu wannan hadithi ne ingantacce akwai wani hadithin ma da yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta sad ya karanta sad lokacin da ya zo ayan sujada domin sautar sad akwai sujada a ciki وظن أن فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخار راكعا وأنام to lokacin da manzon Allah ya karanta wannan aya sai sauko daga minbari ya sujada sannan ya koma kan minbarin ya ci gaba da khutba shi ma hadisi ne ingantacce akwai hadisin da ke cewa manzon Allah ya karanta waɗansu ayoyi a cikin sautul tauba akwai wani hadisi ma da'ifi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ƙarshen sautul zumar kowa san sautar zumar da irin razani da firgici da tsoratar wanda ke cikin ƙarshe-ƙarshenta rubu'in ƙarshen nan ƙulya ibadiyar da zina asarfu ala an fusihim daga nan har ya zuwa ƙarshen tsoron firgici ne da razana da tsoratarwa akan tashin alƙiyama da kuma al'amarin wuta da aljanna aka ce manzan Allah ya karanta ta har sai da mimbarin manzan Allah ya girgiza su biyu duk da kasance wannan hadisi da'ifi ne amma kuma akwai wani hadisin da ya ce manzon Allah ya karanta wa'insu ayoyi a ƙarshen sautu zukhruf wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun suna magana akan shiga wutan yan wuta da irin yadda za a kwashi to ala ayi hal dai karanta waɗansu surori ko waɗansu ayoyi akan mimbari ga liman ranar juma'a yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ita wannan sura ta qaf musamman ta samu keɓancewan ambato kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi wanda al'imamu musulmi ya ruwaito shi da haka irin wannan mai da hankali da manzan Allah ya yi akan wannan sura mun sani cewa ba akan khutuban juma'a kaɗai manzan Allah ke karanta ƙaf ba har a cikin khutuban ranar idi manzan Allah ya kan karanta ta a raka'an farko a raka'a ta biyu karanta sautul qamar wani lokaci kuma ya karanta sautul jumu'a a raka'an farko a ya karanta sautul abin nan sautul a'ala a raka'an farko a raka'a ta biyu ya karanta sautul ghashiya kenan ko kai wancan ko kai wannan duk wanda mutum yayi ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to menene dalilin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kula ta musamman ga wannan sura mai albarka ba dun komi bane sai domin ya fizgi zukatan bayi ya mai da su su kikkirfa ayoyin alkur'ani mai girma su tadabburi a cikin ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda yake ayoyi ne bayyanannu ayoyi ne tartar waɗanda suke tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya suke nuni akan tafarki madaidaici da kuma hanyar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya fushi da su kuma wannan ɗin shine makasudin ma saukar da alkur'ani mai girma kamar yadda al'allamu tasa'idi yake faɗi yake ce haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a yi tadabburin ayoyin alƙur'ani a kyakkyarfa ma'anonin a kuma shari'a da ayoyin alƙur'ani kuma Allah ya yi yabo na alkhairi akan waɗanda suke yin haka har Allah ya sanya su a cikin ƙololuwan martabobi ya yi musu kuma alƙaura mafi ƙololuwan alƙawari na daɗi ya ce saboda tadabburin alƙur'ani mai girma ita ce hanya ƙwara ɗaya wacce za ta getta zuciya ta tsarkake rai kuma ita ce hanya guda ɗaya da za ta ba da kariya daga dukkan mishkiloli da kuma magance duk abin da ya dami zuciya ko kuma ya dami al'umma to shi ne al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa fawa'idul fawa'id lokacin da yake bayani akan wannan sura suratu qaf da irin saƙonni masu nauyi da suke ciki sai al'imam ibn ƙaimi ke cewa wa ƙarjama a ta sura wannan sura ta tattara min usulil imani ma ya fi wa ya fi ta yi bayani akan usulil iman usulil iman dai mun sani shine imani da Allah da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da ƙaddaran Allah da tashin alƙiyama da kuma ainihin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar waɗannan dai rukunnan imani guda shida to wannan sura ga wanda ya bi ta kyakkyawan bi ya fahimce ta kyakkyawan fahimta to ta yi bayani nagartacce ingantacce ƙosasshen bayani ga duk wanda Allah ya haskaka masa to zai gane waɗannan rukunai na imani a cikin wannan sura har ibn qayyim yake cewa bayanin da qur'ani yayi wannan sura ta yi akan usulul iman ya wadatar da mu daga zantuttuka na ahalul kalam masu philosophers masu ilmul kalam ko kuma masu gina imaninsu a ƙarƙashin hankali ya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani gamsashe akan imani da waɗannan abubuwa da abubuwan wato da sinadaran da za su taimaka ma bawa ya samu imani da Allah da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da ƙaddara da tashin alƙiyama duka wani abin da zai fisgi zuciyanka kai imani da wa'annan abubuwa to akwai shi a cikin wannan sura malam ya ci gaba da cewa fa inna tadammanat taqrir al mabda wal ma'ad wat tauhid wan nubuwa wal iman bil malaika yace a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala ya tabbatar da bayani akan fariyan halittan dan adam fara halittan dan adam dan adam daga ina ka samo asali menene asalinka daga ina ne kai ka bubbugo ne wanda kuma wannan mun san zai cire ma ɗan adam girman kai zai sauke mishi raunin tsayen da ya sanya makansa zai gane ashe shi ba komin komi ba ne an yi lokacin da babu shi an yi lokacin da ba ma ubansa a ban ƙasa daga baya aka halice shi daga baya kuma aka samar da shi wannan halittan to kai ɗan adam menene sinadarin halittanka an yi bayanin sinadarin halittanka wanda za ka gane cewa ashe ma wani ruwa ne makaskancin ruwa wanda ɗan adam ma yana kunyan a ga tafafin shi da wannan ruwan wannan ruwan idan ya fito daga cikinka har sai ka yi wanka saboda ka tsarkaka daga gare shi to wannan zai nuna maka cewa kai ɗan adam ashe ba komi ba ne ashe allah subhanahu wata'ala shi ne komi shi ne kuma komi ke hannunsa sannan suran ta yi bayani akan makoma yadda bayi za su kwashe ya mutuwa za ta kasance kowa da irin salon mutuwarsa in an mutu me zai biyo bayan mutuwan daga nan kuma har shiga wuta da aljanna duk tsoron ta yi bayani sannan tsoron ta yi bayani akan tauhidi ta yi bayani akan annabta ta yi bayani akan imani da mala'iku kamar yadda muka yi bayani a baya malam ya ci gaba da cewa sannan wanke samun nasu ila halikin shaqiyin wa fa'izin sa'id wannan sura ta yi bayani akan cewa mutane fa duk a duniya idan kaga mutane to ɗayan mutum biyu ne ko dai halakakke shaqiyi wanda makoman shi shine wutan jahannama Allah ka tsare mu a ce mun gama rayuwa amma makoman mu ta koma jahannama ko kuma datacce wanda zai dace da rahmar Allah subhanahu wataala a gidan aljanna Allah ka sanya muna cikin su ba dun mun kyautata aiki ba sannan kuma suran ta bayani akan sifofin waɗancan kangararrun yan wuta da sifofin waɗannan nagartattun yan aljanna ibn qayyim ya ci gaba da cewa wa tadammanat ithbata sifatil kamali lillahi wannan sura ta tattaru akan bayani sifofin cika ga Allah duk wata sifa ta cika to ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala haka nan kuma tanzihi amma yubadu kamalihi da duk wani abin da zai ci karo da cikan Allah minan naqa'is wal uyub na naƙasa ko aiboba to wannan sura ta yi bayani kenan ire-iren waɗanda suke jingina ma Allah waɗansu sifofi waɗanda yake Allah ya fi ƙarfinsu to wannan suran ta kawo hujjoji na hankali da hujjoji na shari'a wanda ke kora duk wata naƙasa ko ta waya ga Allah subhanahu wataala irin yahudu da za su ce yadu Allah maghalula Allah ya tsine musu su ce hannun Allah ya muƙaƙe ne wai Allah marowaci ne to wannan suran ta yi bayani akan raddi akan irinsu irin kirista da za su ce Allah uba ko kuma Allah ɗa wannan suran ta yi raddi akan ire-iren waɗannan miyagun aƙidu ko kuma waɗanda sukan ce Allah subhanahu wata'ala na ko'ina Allah na jikin kowa kenan ‘yan haƙiƙa ‘yan ɗariƙu ‘yan haƙiƙa wannan sura ta kawo waɗansu turaku da waɗansu hujjoji masu ƙarfi na shari'a da na hankali wanda za ta rushe irin waɗannan miyagun aƙidu waɗanda suke jingina na ƙasa ko aibi ga Allah subhanahu wata'ala sannan wadda karafi halƙiyamatai ne a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a kan ƙiyama guda biyu a sugura wal kubra akwai tashin alƙiyama babba ita ce wacce muke dakon zuwanta wacce take sai an yi bushi cikin ƙaho sannan za ta faru akwai kuma as-sughra ƙaraman tashin alƙiyama wacce take ita ce mutuwa daga lokacin da ka mutu ƙiyaman ka ta tashi saboda duk hada hadan tashin alƙiyama za ka fara ganin shi daga lokacin da ka mutu tun daga ma lokacin da ka zo mutuwa irin mala'ikun da za su sako maka za ka ga mala'iku ra'ayil ayin a duniya ba ma ganin mala'iku amma yayin da mutuwa ta zo ma mutum to zai faga mala'iku mala'ikun nan ko dai mala'ikun azaba ko ko mala'ikun rahama in mala'ikun rahama ne suna lallashinka innal ladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mala'ikun rahama kenan in kuma mala'ikun azaba ne wan nazi'ati gharqan ne ana fisgan zuciyan dan adam ana fisgan ransa ana faɗin akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayati tastakbiru to haka nan duk wannan sura ta yi bayani akan waɗannan kiyamomi guda biyu sannan wa zakara fiya khalqul insan Allah ya yi bayani akan halittar ɗan adam wa wafatihi da yadda mutuwarsa za ta zo masa wa i'adatihi da yadda za a sake tada halittar ɗan adam bayan ya mutu wa halihi inda wafatihi da irin halin da ɗan adam zai samu kanshi lokacin mutuwa sai kaga wani kana ganin shi a duniya amma sai kaga har murmushi yake yi sai kaga rahama ta bulbule shi rahaman Allah ta rufe shi ga baki daya irin yadda ya sami gogonmu na na asiya matan fir'aun fir'auna na mata azaba yana azabtar da ita ya daddaure ta ya hura wuta ta karkashin ta an dora dutse a kirjinta tana fuskantar rana amma sai ga tana murmushi sai ya ji tana faɗin waɗansu kalmomi wanda bai san kan gadon waɗannan kalmomin ba ita ko tana faɗin ne rabbi Allah ka gina min gida aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimi ita Allah ya nuna mata gidanta a cikin gidan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi to akwai waɗanda yake mutuwan su haka suke akwai waɗanda yake kuma mutuwan su suna doke doke suna fisga suna iface iface wani ma yana faɗin irin miyagun aikace aikacen da yayi ni ne mawa na asiri ni na kashe wani ni ne zina da wance ni ne ma wance ciki ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza haka nan mutum zai ta faɗi ni na zalunci su wani a wurin aiki ni na hana su haƙƙinsu ni na take haƙƙin marayu ni na ci haƙƙin marasa ƙarfi haka nan wani zai ta faɗin wannan kuma wannan ita ce za ta zama kalmomin shi na ƙarshe wanda zai sadu da Allah subhanahu wata'ala da ita sannan wa yawan ma'adihi suran ta yi bayani akan to ranar tashin alƙiyama kuma ya bawa zai tashi akwai wanda a duniya kana ganin shi masha Allah tabarakallah a ginin jiki dai ga yanan komi yayi in ya sanya tufafi sai dai a ta daga hannu ana jinjina amma manzan Allah ce ran tashin alkiyama ko darajar fiffiken sauro bai kai ba a wurin Allah subhanahu wataala fafalola ne girman banza ne tahuda ne bata shiga ba ba shi da kiman komi a wurin Allah subhanahu wataala da irin wasan kwaikwayon duniya to amma a duniya ana ganin shi wani babba ana ganin shi wani ginshiki ana ganin shi wani gaye nan gingiringin amma a wurin Allah banza ne wofi ne fiffiken sauro ya fi shi daraja a wurin Allah ranar tashin alkiyama haka manzon Allah ya faɗi to haka nan kuma wato suran ta yi bayani akan wasuwasi menene wasuwasi shine kishiyin ilhama ilhama shine kyakkyawan tunani da Allah ke sanya ma bawa dangane da Allah ko dangane da addini ko dangane da wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah sai ka samu kyakkyawan fahimta a kai sai ka aiwatar da abin da yake daidai ilhama kenan to kishin ilhama shine wasuwasi miyagun saƙe-saƙe da iblis shedan yake jefa a cikin zukata domin ya raunana ɗan adam domin ya wahalar da tunanin shi domin wani lokaci ma ya wahalar da gangan jikinsa wani lokaci sai shedan ya sa ka yi mugun mafarki da za ka kwana ka tashi ka rasa sukuni manzan Allah ce irin wannan mafarkin daga shedan yake to haka wannan shine wasuwasi to duk a cikin wannan sura an yi bayani akai wa iqamatul hafaza kuma suran ta yi bayani akan cewa akwai masu kula da dan adam mala'iku guda biyu suna nan wani na rubuta aikace aikacen alkhairi wani na rubuta aikace aikacen sharri ba sa rabuwa da dan adam gabaki daya har shine kaji ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun atid ba wai mala'iku ne guda biyu ba kowane daga cikin mala'ikun raqibun ne atidun ne ma'anar raqib yana dako sannan kuma yana bibiyan ka sau da kafa close marking ya maka ba abin da zaka yi boye gare shi to wannan sura ta yi bayani da kai dan adam ka gane cewa akwai wanda suke tare da kai in ka buye daga idanuwan dubun dubatan mutane ko ɗaiɗaikun mutane wallahi akwai 'yan saƙon Allah suna nan suna rubuta duk abin da ya fito daga gare ka ko daga harshe ko a aiki ko menene sun rubuta kuma sun sadar da shi zuwa ga Allah ranar tashin alkiyama kuma za a fito a yi fallasa a birbishin halittu ga baki ɗaya za a fito da wannan littattafai na aikace aikace kowa za a bashi littafin shi a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa zai karanta littafin shi kuma ka isa kai makanka hisabi sannan Allah madaukakin sarki kamar yadda malam yake cewa ya takalla kullu lafazatin yatakallamu biha wa innahu yuwafihi yawm alqiyama za a saka mutum kowane mutum akan irin aikin da ya aikata wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilayhi wa shahidun yashhadu alayhi kuma akwai wanda zai rika jagoran kanka kowane mutum yana da abin da zai fisge shi ya kai shi inda zai bayanin abin da ya aikata kuma akwai wanda zai bada shaida da aka ga littafin shi kuma ga mala'iku suna shaidan abin da ya aikata to shi yasa ya jama'a sai mai bakin kokarin mu kowa ya ga yana da rabo mai buhadi gurin fahimtar ayoyin alqur'ani mai girma da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya yadda shedan ya wasa da hankalinsa ya makantar da shi ya sumar da zuciyarsa daga bisani ma ya kashe zuciyarsa ya kasance bai gane ayoyin alqur'ani mai girma ballantana gara sakonnin da ke ciki shi yasa akwai malamai waɗanda yake idan sun karanta wata aya ba su gane ta ba ko suka karanta wani misali a cikin alkur'ani ba su gane ba sai su faɗi suna kuka suna sujada ga Allah suna roƙon Allah ya haskaka musu su gane wannan misalin saboda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun misalan da muke bugawa a cikin alkur'ani babu wanda ke gane su sai malami babu wanda ke gane su sai masani kuma masanin nan shine kadai mai tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama masu tsoron Allah kadai a cikin bayi cikin mutane ga baki ɗaya su ne malamai to duk wanda ba malami ba Allah ce tsoron Allah shi na ƙarya ne ba a karbi tsoron Allah ba kaga wanda ba malami ba yana marere cewa yana marere cewa Allah bai karbi wannan tsoron Allah ba in kana son Allah ya karbe ka a matsayin mai tsoron Allah wanda kuma tsoron Allah nan shine mabudin aljanna to ka zama cikin malamai wane ne malami shine duk abin da zai yi ya san hukuncin Allah a ciki in ya sani zai aiki da shi in bai sani ba sai ya tambaya menene hukuncin Allah a cikin abu kaza ko abin yana da alaka da addini ko abin da yana da alaka da rayuwa to wanda ke yin wannan ko da bai iya karanta baki ba to ana karanta shi ana kirin ya shi cikin malamai kenan duk abin da zaka yi menene hukuncin Allah a ciki in aka ce ga abin da Allah shar'anta shi kenan sai mutum ya aikata in aka ce Allah bai yarda da kaza ba sai mutum ya hakuri ya bari to wannan shine malami ko da bai iya karantawa ba ko da bai iya rubutawa ba amma dai duk abin da zai sai ya yi tambaya in ya tambaya kuma zai aiki da shi to wannan shine malami shine kuma wanda Allah subhanahu wataala ya yadda cewa zai tsoron Allah kuma shine Allah ya yadda cewa zai samu gidan aljanna tunda ya ce tilkal jannatu nati nursaha min ibadina man kana taqiya mai tsoron Allah ne kadai zamu gadar mishi gidan aljanna to Allah ka sa mana da rabo a cikin gidan aljanna a ƙarshe jama'a cikin abubuwan da suka dame ni a sati biyun nan shine al'amarin rufin masallacin nan mun sha yin bayani a wurin nan cewa lokacin da aka yi aiki a masallacin nan an sa ha'inci shi wanda ya ɗauki nauyin aikin Allah ya saka mishi da alkhairi bai rage komi ba ya gaya mana da bakinsa cewa za a zo a ce abu kaza miliyan bakwai ya ce zan ba da ko neman ragi ba na yi abu kaza miliyan hudu zan ba da ko neman ragi ba na yi amma da aka tashi rufin na masallacin nan sai aka samu kwano mafi lalacewa mafi lalacewa a daidai lokacin da yake shi bil ɗin da aka bashi na kwano ne mafi nagarta sai aka je aka samo kwano mafi lalacewa shi aka zo aka sanya mana a wannan masallacin yan uwa da suka sani tun shekara uku da suka wuce masallacin nan fana zuba shekara biyu abin ya tsanani bara abin ya tsanani to banan nan kuwa godiya ma muke da Allah ya sa ba a saukar da ruwan sama mana cikin sallar nan ba don ina tabbatar muku sai mun bar wurare da yawan nan ba za mu iya sallah a ciki ba in ba kuma ta ba bara sai da muka yi lissafin wurare kusan 27 suke zuba a masallacin nan to to bana ko in kare irin zuban da yake yi kai ka ce an buɗe famfo ne kawai sha haka yake zuba don Allah jama'a don Allah wannan ha'inci yayi shi kuma wanda ya wannan ha'incin yana jin yanzu dukiyar da ya samu za ta amfane shi wallahi uquba da bala'i za ta zama mishi duniyan nan kafin ya je gobe kiyama kuma da babban harshe ma muna faɗi duk wanda ya ha'incin nan fa ba mu yafe mishi ba ko da ba mu faɗi wannan ba ma Allah bai yafe ba dan ɗakin na Allah ne ɗakin nan ba ɗakin iyayenmu bane da ɗakin uwayenmu ɗakin nan na Allah ne wanda ya zalunci ɗakin Allah to ya zalunci Allah wanda ya ha'inci ɗakin Allah ya ha'inci Allah kuma ka ga yadda za ku haɗa ido da manzan Allah cewa yau ka ha'inci manzan Allah ka ha'inci Allah subhanahu wata'ala ya rage nan shi amma ni abin da nake so da mu jama'a kun ga tun bara da muka sa aka yi bil aka duba kwanan nan masana suka yi ittifaƙin cewa sai an yaye kwanan nan ga baki an sake rufin ɗin wannan shine kawai za a yi a zauna lafiya a wancan lokaci mun yi lissafin miliyan hudu ne ina ganin ya kai ko shekara biyu ko shekara ɗaya miliyan hudu ne da wani abu yanzu na tabbatar da sai ya kai miliyan takwas ku zo mi wani tsari irin abin da kuka saba yi na alkhairi alhamdulillah yan uwa suna ba da haɗin kai duk lokacin da aka nemi alkhairi daga gare ku kukan ba da alkhairin ku zo mi tsari na tuntuɓi mutane da dama waɗansu sun nuna za su yi waɗansu sun nuna haka dai shekara kusan ɗaya kenan zuwa shekara ɗaya da rabi muna ta magana in Allah ya dade zami in Allah ya da zami na san suna da kyakkyawan niyya Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya hore musu ya ba su ikon yin har akwai wanda ya ce wallahi ya sanya hajin shi a kasuwa ne har yanzu bata shiga bane shi yasa bai zo yi aikin ba to ala hal ina ga lokaci yayi da zamu sake yin abin da muke yi a baya mu sa lokaci mu zo mu gangami mu ga abin da za mu iya yi ko da ba mu iya yi duka ba can da mu bayin nan dai na Allah ne dukiyar nan na Allah ne Allah shi zai kawo waɗansu bayin waɗanda za su zo su yi wannan aikin amma dai Allah ga ƙoƙari daga gare mu da haka daga yau jama'a kun ga dai yanzu ana ƙarshen wata ne ana ƙarshen wata ne muna sa ran duk wanda suke albashi in banda malaman jami'a su ma Allah ya ba su mafita daga gare shi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala to duk dai wanda ake sa ran zai albashi zuwa sati mai zuwa in Allah ya yarda albashin da aka mu ɗauka daga sati mai zuwa mun buɗe wani katafaren asusu wanda asusun nan ba ginin kwalbati yanzu zamu ba zamu ginin zamu gyara saman masallacin nan kafet da dama sukan ta wari anan in ruwa ya zaba a kansu wani lokaci idan ruwan yana zaba inda ƙur'ani yake sai an taka kau da su ƙur'anan masu rika jiƙewa kafet na jiƙewa ƙur'ani na jiƙewa ka ji wurin na ɗan wari haka so mu nemi taimakon Allah kowa ya je ya makan shi hisabi tsakankanin shi da Allah ya ga abu mai tsoka da zai iya kawowa wanda zai kawo ne saboda a gyara rufin ɗakin Allah nan idan Allah ya taimake mu zuwa sace mai zuwa mun haɗa kuɗin miliyan bakwai takwas ko wani ya zo ya ɗauki nauyi falilal alhamdulillah minna in ma ba mu gama ba za mu abin da za mu iya ne domin mu barrantar da kanmu a gaban Allah muna fatan cikin rahmar Allah da falalansa Allah zai mana wannan aikin da ƙarfinsa wayanmu da ƙarfinmu da dabararmu mun tabbatar ba za ta yi tasiri ba amma muna kai kukanmu ga Allah Allah kai mana wannan aiki da sauran aikace-aikacen da ya dame mu a wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a samu a kwarin waɗannan aikace-aikace gabaki ɗaya Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da ƴaƴan mu da zuri'an mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaiciya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين